بسم الله الرحمن الرحيم الخامسة نبيا شيني الصحيح إن كانت تجمع مجانا أن الجرح والتعديل يصبتان بواقب shi kasancewan jarhi da ta'adilin rawi ma'ana shi rawi adali ne ko ko majaruhi ne to idan aka samu shaidan mutum daya ya wadatar da jarhinsa haka ya wadatar da ta'adilinsa ma'ana ba sharadi bane sai an ce an samu mutum kaza kamar yadda yake a ka'idan shaida sai an samu mutum biyu daga nan shaida yake farawa sai yake cewa wakila labudda min isnain wasu malaman suka ce a dole sai an samu mutum biyu kamar yadda yake haka ka'idan shaida yake shaida na fara ne daga samun shaidan mutum biyu zuwa abin da ya wuce haka sai ke cewa wa izajtama a fihil jarh wa ta'dil to rawi ne guda daya sai kasance yana da fuskoki guda biyu wani fuskan misali wasu malaman sun ce misali majaruhi ne a wasu kuma sun ce mu'addali ne to izai kasance jarhi din nasa in ɗaya ne daga cikin asbabul fisk ba misali jarhi akan misali kaman abin da ya shafi labdinsa da makamantan wannan ba jarhin ya shafi ta adala ne sai suka ce to faljarhu muqaddamun to ana gabatar da shi jarhi din a kansa amma sharadin jarhin ya zama jarhi mufassari ba kawai mubhamin jarhi kawai za a dauka amfani da shi ba eh misali kamar yadda muka wuto a baya hadisin shu'uba ko asarin shu'uba wanda yake cewa na je gidan wani nufin hadisi sai na ji sai na ga yana ko kuma ya ce na ga wani yana ma doki diddige bayan hau doki misali da aka ce na ma doki diddige kawai shi ne dalilin da ya sa ya rabu da shi to in bai mai diddige ba da yaya dokin zai tafi ko da kuma wanda ya ce ya je gidan wani sai ya ji karan ganga a gidansa kawai sai ya fasa zuwa ya dauki hadisi kawai daga jin karan ganga shi ke buga gangan ko ko da izininsa ko da sharaɗinsa ake kamar yanzu ne misali ka je gidan malami kawai kana zuwa sai a ce sai ka ji karan an kunna bidiyo ko ana kallon fim haka an fahimta kawai sai da mujarradin jin wannan ba misali shi malami mai neman hadisi ya ce ya koma kaga wannan misali bai zama jarhi mufassari ba wa ta'dil sai yake cewa fal jarhu muqaddam to akan gabatar da jarhi wannan kuma misali cewa ana gabatar da jarhi shine abinda dungumin malamai suka tafi akai daga malaman fikihu da malaman usul wadda har ma sashin suna cewa kusan ijma'i kusan ijma'i ne na malamai akai amma dai sahihin magana shine misali ba ijma'i bane sai yake cewa fa in zadal mu'addiluna wakila wani aka ce misali marawi ne guda daya malamai uku sai suka ce mutumin kirki ne sai malamai guda biyu sai suka ce a yana da yana da illan da ba za a amshi hadisi a tare da shi ba to shine kace fa in zadal mu'addiluna kuddimal ta'adil sai a gabatar da ta'adilinsa misali akan misali jarhinsa saboda yiwuwan su waɗannan wanda suka adalta shi sun yi iddilaye akan halinsa wanda misali waninsu bai ga irin wannan tare da shi ba sai ke cewa wa iza ƙala haddasa ne sikatun izan shirawin hadisi sai yake cewa wani amintacce min hadisi bai faɗan mana wane ne amintaccen ba kaga ibhami ya shigo sannan ko misali sharaɗin hadisin da aka samar da rawi allazi lam yusamma wanda ba ambaci wane ne rawin ba hukuncin shi misali hukuncin inqida'i daidai yake da inqida'i an fahimci haka an faɗa rawi ba a ambace shi ba daidai yake da inqida'i saboda misali kwasankwacin wannan rawin kaman ba shi ne to tunda ba shi a wajen ya zama misali hadisi ne wanda ya zama makadu'i haka sai yake cewa auna hawahu ko kuma maganan da ya wannan lam yuktafa bihi ala sahih a mafi ingancin magana ba za a yalwace da shi ba sai dai in ya ce kullu ma qultu lakum annahu haddathani fa huwa siqatun duk wanda nace muku yayin hadisi to shi wannan wanda yayin hadisin siqa ne in ya faɗa haka to shi wanda yanzu ya faɗa mana hakan shi mai matsayin shi kamar su sufiyanu sauri ne in suka faɗa haka an fahimta kamar kwatankwacin su sufiyanu sauri ko kuma misali kamar kwatankwacin su maliku in sun faɗa haka to maganan sai zama misali magana ne wadda misali za a iburansa ko kuma misali za a lura da shi amma wanda ya zama ba haka ba ba zai zama ba wakila wani fadan aka ce a yaktafi ya wadatar e ya wadatar misali da yawan malamai idan ka duba misali muwadda na imam malik zaka ji na cewa haddasani sikatun indi imamu shafi'i na yawan cewa misali haddasani ausaqun nasu indi to misali shi waɗannan dukkansu misali mutane ne wanda suke nagartattu idan sun faɗi haka to zai yiwu misali dan akwai wanda ya ce idan ka ji imamu ahmad da shafi'i na cewa abdullahi dan ahmad da hanbali na cewa idan ka ji imamu shafi'i na cewa haddasani sukatu min ahli bagadada yace yuridu bihi abi e babana yake nufi amma ya ba zai bayyanar da sunan ba kwatankwacin irin wannan akwai wanda misali abdullahi dan abdullahi bin wahab yana cewa idan ka ji maluku yana cewa haddasani siqatun yace da yawan lokaci laysa dan sa'adu yake nufi al-misri to misali wannan ihtimalat ne ihtimalat ne zai iya yiwa haka zai iya yiwa ba haka ba tunda shi din bai ce na cewa na ba ko misali kamar hadisin Hassan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu zaka ji misali na cewa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaza aka tambaye shi aka ce ya imamu kakan ce manzo Allah ya maka hadisi mu mun san ko baka riski manzon Allah ba wannan kaga yana cikin marasilu nashi sai yake cewa ai ina cikin zamanin da wanda ya mun hadisi daga annabi ne ba zai faɗu ba an fahimta masalan sai yake cewa fa in kana qa'ilu aliman in shi wanda misali ya fada cewa haddasani wan din nan wanda ya kasance qa'ilan aliman kafa fi haqqi muwafiqihi fil mashab to ya wadatar a haƙƙinsa a cikin masabansa misali kamar yadda na faɗa kamar ruwayatul malik to wasu ka ce to ai da yawa maliku yakan yi ruwaya in yi irin ibhami din nan zai zama daga abdulkarim bin abi muharik zai zai iya yiwa ya hadisi ne kamar yadda hadiba ya faɗa daga abdulkarim bin abi muharik shi kuma abdulkarim bin abi muharik din nan da yawan malamai sun la'afa shi amma imamu turmizi nisa'i ibn maja sun ruwatar da hadisinsa imamu muslim ya fitar da hadisinsa a cikin muqaddama masalan imamu buhari ya fitar da hadisinsa misali guda ɗaya ta alikan shi misali abdulkarim bin abi muharik to kaga kuma misali yayi ruwaya daga wajensa kai sai sannan har ila ya abdullahi bin luhai'a maliku yayi ruwaya daga wajensa kai sai kuma kaga misali shi matsayin abdullahi bin abi bin luhai'a a wajen malaman hadisi shi ma kusan kwacin yana da irin wannan illa din na cewa misali ba sika bane an fahimta to da haka misali shi yasa sashin malamai suka ce a ko nasu din baya wadatarwa kawai mujarradin ya ce misali kaza a ba lalai bane ya wadatar sai suke cewa shi yasa suka ce amma shi kafafi haƙƙin muwafiqi fil masabi inda ba'alil muhaqqiqina wanda yayi muwafiqa da shi a mazhabansa irin wannan ma'ana wanda yake yadda da kaman irsalat yanzu misali zamanin maliku da za ga suna da misali tabligat da irin waɗannan a zamanin su maliku babu ba a dawwana qawaid wanda yazo a baya na malamai ba misali daga kan imamu shafi'i ne rahmatullahi ta'ala alaihi ya kasance tashdidi yazo akan misali bibiyan mazajen hadisi duk da dai misali irin su shuba sun tsananta don har shuba ma yana faɗan cewa yana cewa la'ana azani hairun limin an udallis da in yi tadalis ya ce gumma in yi zina ta ga misali har ma sashin malamai ka ce ya za ta shididin min shuba wannan shaddada ne daga shuba to amma misali a dawwana sashin kawa'id na cewa ba za a amfani da hadisi mursali ba ba za a amfani da hadisi munkadi ba irin wannan wannan ka'idan ya biyo bayan su maliku shi yasa idan an samu ballagar a cikin misali littafansu za ga cewa a wajen malaman da suka yi muwafaka da su a masaban suna daukan shi a matsayin hujja sai malai yake cewa wa izara wal adalu amman sammahu izara wal adalu idan adali ya ruwaya amman sammahu daga wanda ya ambace shi lam yakun ta'dilan inda al-aksarina wannan ba yana nuna cewa shi misali wannan rawin ya adalta shi bane abinda nan yake nufi shi adali ya ruwaici hadisi sai ce haddasa niwa ne to shin shi adalin kawai sai a ɗauka cewa wanda ya ruwaita daga wajen shi ya zama adali a'a sai daga wanda a sharaɗinsu ba sa ɗaukan hadisi sai na adali kamar ya haya bin sa'id al-ansari kaman ali kaman ali madini ko kuma misali irin makamantan irin nan a ko da ke ali madini ma bai bi sharɗanta cewa ba zai ɗauki hadisi sai daga wanda yake misali sika ba amma ya haya bin sa'id al-ansari malamai duk sun haɗu baya ruwayan hadisi daga wanda yake da kura kwata-kwata baya ruwaya daga mutumin da yake da kura an fahimta to don haka wanda ya zama yana baya ruwaya daga wanda yake da kura to izan ya ruwaya al'alami ne na ya adalta shi wannan rawi din amma izan ya kasance yana irin ruwaya kawai yana amsan hadisi daga wanda yake cikakke da wanda ba cikakke ba sai ya ce misali haddasa ni fulanin sannan to wannan fulanin dan muna bukata yanzu mu bi tarajin mu gane wane ne wannan fulanin din kawai mujarradin haka ba za a dauki hadisi daga wajensa ba sai yake cewa wa huwa sahihu wannan kuma maganan shine a shine misali ingantaccen magana saboda misali akwai yuwan shi adali ya ruwaya wajen wanda yake misali mujarrahi ko ko majaruhi sai yake cewa wakila dan wataran misali kaman an taba ganin Ahmad dan Hanbali ya taba ganin Yahya bin Sa'id al-Ansari abin nan Yahya bin Ma'in Ahmad Hanbali ya ga Yahya bin Ma'in ina rubuta hadisin Ma'amaru kuma shi Ma'amarun daga Abbanu Abbanun daga Anas dan Maliku shine sai yake ce mashi ah kai ne yanzu kake ce mana shi wannan wadda'i ne makaryaci ne amma gashi kana rawaita hadisin sa amma kuma sanda yake rubuta hadisin duk wanda yazo wajen sai ya rika littafi amma in Ahmadu ne ya bashi dama ya gani saboda kaga kamar Ahmadu yana cewa ɗansa Abdullahi kafin in koyar da shi hadisi sai sai da na koyar da shi hadisai mawdu'at da la'ifai an fahimta saboda idan ka riga ka san hadisai mawdu'ai ka san hadisai da ifai to koda an maka hadisi kai kanka zaka iya ma hadisi hukunci an fahimta da haka shine sai yake cewa to ai wannan saboda ni zan iya bambance daidansa da kuskurensa saboda kar wani ya zo ya faɗan mana ƙarya ɗin mu ɗauka don wata waƙiya ta faruwa da shi ahmad ɗan hambali suna wani masallaci misali kamar a nan a bagadada ko a damascus haka da ya haya ɗan ma'in tafiya kama su da ahmad ɗan hambali da suka je sai wani mutum ya tashi irin cikin ƙasas ɗin nan masu wa'azi sai ta sai yake cewa haddasani ya haya bin ma'in wa Ahmad dan Hanbali an Rasulullah an ai an wani an wani an wani an Rasulullah ya kala kaza sai Ahmad ya kalla ya haya sai ya haya ya kalla Ahmad sai ce kai ka taba ganin wannan mutum sai ce ni ban taba ganin sa sai ce to ai ni ma haka ban taba ganin sa to ya gashi yanzu yana cewa wani ya yi mini hadisi sai ya haya sai ya tayi sai ya ce assalamu alaikum jama'a masallaci ni dinnan ni ne wani ga ɗan uwana Ahmad ɗan Hanbali wannan mutumin da yake hadisi mu ba mu san shi ba gashi kuma yana cewa mu muka yi masa hadisi sai ce sai goye wani sabon sanadi sai ce dama an ce min ba akwai wasu ahamaku wasu wawaye da za a yi mai suna kaza da kaza akwai wanda ya taba jin wani wani kasas din yana magana da ya tashi sai je ga irin almajiran da ke wajensa sai ya janye jiki ya da daga cikin misali daga cikin salaf sadat saboda a lokacin izan ya zo ya faɗa gaskiya a lokacin duka zai ci masalam to don haka shi sa misali suke ƙoƙarin tasabbuti an fahimta suke ƙoƙarin tasabbuti wannan kuma duka sun yi ne misali giratan li rasulullah don kishin manzan Allah da kishin kar a jingina manzan Allah maganan da ba haka ba sai yake cewa wakila waska ce wal huwa ta'dilu shi ruwayan adali ga mutum to wannan yana ba da hukunci misali kawai a ya ya adalta shi ne kawai kai tsaye saboda ya ambace shi da siga na jazami wal amalil alimu wa futiyahu ala waqil hadisi rawahu laysa hukuman bi sihhati sai yake cewa idan misali malami yayi fatawa an fahimta ko kuma kaga malami yana yin wani aiki ba wai yana nuna hadisin ya inganta bane ko da hadisin ya inganta kila shi bai inganta masa ba dan da yawa misali kamar hadisin hayyar na maliku wanda yake cikin muwadda kaga misali maliku ya rawaici hadisin amma baya aiki da shi saboda ba laysa min amala ahli madina yanzu misali kamar hadisin yin nafila kafin liman yana hudu ba a san da liman yake hudu ba hadisi ne ingantacce amma a wajen maliku bai inganta masa ba saboda ya saba ma ijma ijma wa ahli madina an fahimta to akwai irinsu da daman gaske yanzu misali kamar hadisin kabdu maliku ya ruwaito shi a cikin muwadda amma malikawa ba su aiki da kabdu masalan an fahimta to akwai irin waɗannan da shi yasa har muka wuce a baya idan malami ya ruwayan hadisi sannan sai aka samu baya aiki da hadisin shin yana hukunta wannan hadisin bayi da ƙarfi kenan ina jin mun an kiyaye ko an yi magana a kansa a baya sai yake cewa laysa hukuman bi sihhati wannan bayan na hukunci da ingancin sa wala muhalafatuhu qadahun kuma dan kaga malami baya aiki da hadisi ba wai na nufin wannan hadisin bai inganta bane shi yasa misali da yawa zaka ga zaka iya karo da hadisi sai ka ga hadisin ya inganta a Buhari ko a Muslim an fahimta sai idan ka je ka duba mafatawan wani mashaba sai ka ga ya saba ma wannan hadisi ɗayan biyu zai iya yi wa imamin mashaban wannan hadisin bai same shi ba da haka to hadisin bai da wani illa ta kowane bangare in an samu irin tabbatas isbati akan wannan da haka sai ka ija fatawan malayin mashaba ka ɗauki wannan hadisi an fahimta amma izan masalan sai kasance ga hadisi ya inganta ma malamin mashaba baya amfani da wannan hadisi din to zai iya yiwa misali hadisin ya inganta a wajen wasu malamai amma shi yana da wani illa nashi fasinal da hadisin bata inganta masa ba yanzu kamar na kawo mana misalin yanzu kamar a masaban Ahmad dan Hanbali hadisin da ya inganta na cewa nikan yawan kawo muku magana anan cewan karanta alif lamin tanzilin suratul sajada a sallan subahi na ranar juma'a dole ne liman ya karanta an fahimta dole ne liman ya karanta a cikin sallah kuma sai yayi wannan sujada din na ranar juma'a amma Ahmad dan Hanbali kadai tafi da wannan fahimtar hadisi din an fahimta malamai duk ba su dauki wannan hadisin ba idan ka zo maganan hadisan kunuti shafi ya dauki hadisin kunuti maliku ya ɗauka sai dai bambancin shafi'i da maliku a wajen shafi'i sunna ne a sallah a wajen maliku mustahabbi ne a wajen abu hanifa shi ma sunna ne amma a maɗa hambali bai ɗauke shi ba an fahimta yanzu izan ka zo misali hadisin raf'ul yadaini inda kullu takbirin da yawa za ga misali a cikin fatawi na mazahib zahirin hadisi ingantacce ne amma ba za a ga misali cewa sauran mazhabobi musamman kan musamman malikiya suna ta'ayidin wannan fatawan hadisin ba an fahimta misali akwai wasu illa misali akwai illa da zai iya bayyana ma shi rawi a cikin hadisi yanzu masalan kamar wannan hadisin da ya kai ya kai ma hadisi mashhuri hadisin da manzo Allah sallallahu ta'ala sai yake cewa qatalallahu al-yahuda ko ittahazu qubur anbiya'ihim al-masajid ko masjid kana iza ma tafiyam rajulun salim banau ala qabrihi kaza da saurin zuwa karshen hadisi hadisi ne wanda misali ya tadawalu misali fi aidil ulama yana tadawuli a hannun malamai misali tun daga talatali amma sai daga nan kusan karshe karshe wajen kaman shekara 100 da ya gabata a cikin misali muhaddisai na wannan zamanin sai shi Allah ya masa buɗi sai fahimci hadisi ne gashi ingantacce amma hadisi ma'aluli dan shi kanshi ya faɗa bayan yayi tahariji sai yake cewa ban ga wani malami da Allah ya masa buɗi akan wannan hadisin ba kafin ni da na gani da na faɗa malamai suna faɗa haka da yawa idan imamu sayyid ya rubutu zaka ji ya ce wannan fatawan ban ga wani malami da Allah ya mai buɗi akan wannan mas'alan ba kafin ni ibn ajal askalani na faɗa duk su shaukani suna faɗan irin wannan da makamantan irinsu sai ke cewa hadisi ne ma'aluli saboda ya saba ma ayoyin qur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba an fahimta amma ga wancan hadisin masalan hadisin imam muslim nukan yawan istishari da shi anan wadda hadisin ke hukunta cewa Allah madaukin sarki yayi halitta har ranar asabar ko kaga jihadi zatul ulama sun yi nakadin shi sun ce hadisi ne gashi sanadin shi gangariya sanadin hadisin gangariya ba wani illa a sanadi amma shi mattanin hadisin ma'aluli kuma shazu an fahimta kuma daman misali sharaɗi adamul illati wa adamul shizuzi ko wadda yake misali wadda suke da alaka da mattani matsala to wannan misali kamar haka haka yake faruwa kaga malami bai amfani da hadisi ba kamar yadda malami yake fada wala mukhalafati qadahun haka kuma fi sihati dan kaga malami ya saba ma hadisi ba yana nuna wannan hadisin bai inganta ba ne ko da wannan malamin wane ne an fahimta sai in ya sarrahar da shi a bayyane wala fi ruwatihi ko kuma a cikin marwaitansa as-sadisa na shida ruwayatul majhul mun san shi misali al-majhul misali ya kaskashi biyu akwai majahulil aini ko akwai majahulil aini akwai majahulil hali sai ke cewa ruwayatul majahulil adala zahiran wa badina ruwayan hadisi na wanda ya zama majahulil adala a fili ba a san adalansa ba a ɓoye ba a san adalansa ba la tuqbalu indal jama'ir a wannan suka ce a wajen dungumin malamai ba a amsansa wa ruwayatul masturi wa huwa adalu zahiri hafil baɗin yutajji biha ba'alu marrad ula amma rawin da ya zama masturi amma kuma huwa adalu zahir ina da adala na zahiri wanda ya zama misali hafil baɗin amma ba a san abin da yake ɓoye a cikin lamarinsa ba sai yake cewa yutajji biha ba'alu man raddal awwal sashi wanda yake ganin ba zai amshi na farko ba ya kafa hujja da shi wa huwa qawlu ba'al shafi'ina wannan kuma shine fatawan sashin malaman shafi'awa ma da yawa daga malaman shafi'a sun tafi da wannan ma'ana wa qala shehu ma'ana in yace shehu kawai tare da da irin wannan shine na nufin ibn salahin ko wanda daga wajen sa da aka cicciraci magana yashbiu an yakuna al-amalu ala haza fi kasirin min kutubul hadis ya ce ya kamata ya zama amfani da wannan shine abin da ya ga mai yawan littafan hadisi fi jama'atin min ruwati a cikin mafiyancin malaman ruwaya da qadimul ahad bihim wadda misali aka yi sabo da su wa ta'azzarat habratun badinan wadda misali boye lamarin su ya zama ya wuyatiyon kama amal majhul ainu faqad la yaqbaluhu ba'lu man yaqbalu majhul adala amma majhul aini wanda baya amsan majhul adala wani kan amshe shi suma marrawa anhu adalani ayyanahu irtafa'at jahalatu ainihi duk malamin da misali aka samu mutum biyu suka yi ruwaya daga wajensa shikenan an yi radin jahalansa daman shi abinda ake da jahalatin rawi ya kasance ba a san shi da karatu ba yanzu misali idan ka ce ma wani waye malamin ka sai ya ce littafi ai littafi baya zama malami ko ko labirari nake shiga in yi research baya zama malami al-ilmu yuqbalu min afwahir rijal haka suke fada ko shi ilimi ana amsan shi ne misali a bakin malamin masalan shi yasa da yawa wanda za ga cewa koda koda ya sunan shi ya shahara a duniya amma a matsalan da yake tunanin ko ake mashi da awan sanin sa in ka ce waye malamin sai kasance bai da wani malami da ya mai takarizi ko kuma misali ya mashi ijazan cewa eh kai karatu ba wanda ya san shi da gabata a gaban wani malami musamman a fanni a wannan ba za a amshi hadisin sa ba ya zama misali majahuli an fahimta sai ke cewa faƙad a ƙalil hadib hadib al-bagadadi ke cewa aljamhuru almajahuli inda allah hadisi mallam ya arifi ulama majahuli a wajen malamai shine wanda misali malamai ba su san shi ba ma'ana ba a san shi ba bai da wani malami wadda misali ya dauki karatu a wajensa wala ya rafa hadisau illa min jihatin wahidin ba a san hadisinsa ba sai ta bangare daya wa aqallu ma yarfa'u jahalatu riwayat isnain al-mashhuratayn mafi karanci abin da ke dauke ma malami adala shine misali a samu ruwayan adilai guda biyu wana kala ibn abdulbarri ibn abdulbarri ya cira ta an ahlul hadisi daga malaman hadisi na hukutankwacin wannan magana ma'ana maganan cewan wadda aka samu mutum biyu sun yi ruwa daga wajen shi kenan irtafat anhul jahala wa qala shehu raddan alal hadib ma'ana ibni salahin ya fada hali kaunihi a lokacin da misali yana ma ibn hadib al-bagdadi raddan wa qad rawal bukhari an mirdas al-aslam yace to ai imam al-bukhari yayi ruwaya daga mirdas bin malik al-aslam sai yace wa muslim shi ko muslim ya yi ruwaya daga rabi'atu bin ka'ab al-aslami walam yarau anhuma ghayr wahid ko ba a samu wani yayi ruwaya dai daga wajen su ba wannan shi ma laysa bi hujja eh ba hujja ba laysa bi hujja wal khilafu fi zalika muttajin kal iktifa'i bit ta'dil saboda waɗannan sahabbai ne su kuma sahabbai misali rashin ruwaya a wajen su baya cutarwa sai ke cewa ka iktifa'i bit ta'dil wahidin kaman isuwa da adaltawan daya wasawabu naqalul khadib a daidaitaccen abin da ɗibu ya ruwaito wala ya suku raddu alayhi bin mirdas ya ce bai kamata a yi mashi raddi kawai don mirdas ba wa rabi'a da rabi'a in jiwa ne in jiya hayan nawawi fa inna kuma sahabiya ne mashhura ne yake cewa su sabai ne guda biyu wanda misali suka shahara a wasahabatu kulluhum udul su kuma sabai dukkan su adalai ne alhamdulillah salamu ala rasulullah na ganin to ma mai ɗayan kenan